أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah madaukaki da dacewa daga wajensa ya kaddari rayuwarmu da isuwa wannan yammaci na juma'a mai tarin albarka wanda ya zo daidai da ashirin da tara na'am ban ji ba ka gan shi ka gan shi ɗaya ga wata kenan ni ban gan shi ba ka gani amma gobe ne ɗaya ba sai gobe ɗaya duda ga daidai ne yi mana ya kwanne balle kai lissafi to na fi ga gaskiya gobe zai ka ce ɗaya ka gane yawwa Allah ya ba mu albarka da ke cikinsa na'am lissafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai da ma annabi ya ce wata 29 ne ko yakan zama 30 ne a wasu idan ba gabaran 29 haka ne ko Allah ka ganar da mu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara 1442 kuma an shiga watan biyu kullu ma huwa atin qaribun da abin da aka ce yana zuwa to ya fari kusa shi yasa Allah ya faɗa da dangane da alkiyama yace innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba la haula wala quwwata illa billah Allah yace innahum lalle su mutane sun zauna a duniya sun shagala sun shiga karkashin rumfar kara sun ɗauka wani famanan buldin ne buldin ma irin na najeriya mai rugunowa yace suna kallonta tana da nisa amma mu muna ganin ta kusa to alkiyama kusa take allah ka kai mu da imani to a kamar yadda muka saba zama mu saurari fassarar ayon alkur'ani karkashin asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anin qur'an wallafar shehin malami abubakar mamud gumi allah maɗaukaki ya haskaka kabarinsa ya kuma masa rahama tare da ta'aliki da ƙarin bayani da malam aliyu albami ya yi ya ambace shi da suna al'ibahu shi ma Allah madaukaki ya saka masa da alheri mu da muke taruwa mu karanta da masu sauraron mu Allah ya sa muna yi don neman yardarsa ya amfanar da mu da abin da muke karantarwa ranar da 'ya'ya ko dukiya ba sa amfani sai wadda ya je wa Allah da zuciya kubutacciya Allah ka kyautata zukatan ta yau matashiyar mu ita ce aya ta 63 a cikin sura ta biyu wato suratul baqara Allah madaukaki ya mana jagora na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين jazakumullahu khaira Allah madaukaki ya ci gaba da bamu labarin ‘ya'yan annabi Yaqub alaihi salam su ne banu Isra'il. Ya ce, wa in akabna mai ku, ai ma'ana wauɗin nan wazguru in akabna mai ku, ku tuna ya ku banu Isra'ila yayin da muka riƙe alkawarin ku ai ahadakum. Wani alkawari Allah ya yi da banu Isra'ila, bil'amali bima fi taurati, cewa duk dokokin da ke cikin attaura su yi aiki da shi yahudu sai suka ki yahudu tuba babu yahudu qaumun makirun wa minhu al-iman bi baqi al-anbiya'i ma muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin aiki da attaura kowane ba yahude duk ba yahude sai ya yi imani da sauran annabawa baki daya ya kuma yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama farin gani dan abdullahi wa kad rafa'na fawqakum ad-dura a lokacin Allah ya daga dutse a kansu ai aljabala iqtala'nahu min aslihi alaikum Allah ya ballo dutse tun daga tushensa yazo kamar zai kifa musu yaushe Allah ya musu wannan lamma abaitum qubulaha yayin da suka kirgo da at-taura su aiki da ita wa qulna khudhu ma atainakum bi quwwa Allah ce ku riki abin da muka zakke muku da shi ku riki wannan littafi na at-taura da muka sauke muku shi bi quwwatin da karfi ba karfi irin na cin tuwo ba bijiddin wa ijtihadi da kokari da kuma wato ijtihadi wato dagewa واذكروا ما فيه كتنا أبن ديك يتكنسا بالعمل به تهنير أيكي ديك من علم وعلم علمه الله ما لم يكن يعلم دو ودي علمي كما سي أيكي دي علم تو سي الله يسند دي شيء أبن دي بيسني بدا wannan malamai suke cewa ilmul mawjiba ilimi ne na baiwa Allah zai bashi saboda mi saboda aikin da kake da abin da ka karanta wannan ilimi wayanda suka keɓanta da su su ne ahalin sunnati da su ne masu ƙoƙarin ɗabbaka abin da suka karanta cikin alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la'allakum tattaqun saboda ku bi kariya da za ta kare ku daga wuta awul ma'asi ko kuma ya kiyaye ku daga sabon ubangiji ثم توليتم من بعد ذلك sannan sai kuka ba da baya a rabbu kuka ba da baya min ba da zalikar misaki bayan wannan alkawari da kuka yi da ubangiji an da'ati kuka juya gabarin yi wa Allah da'a walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu in ba dan falalar da Allah ya yi muku ba da rahama ta sa lakum bitauba Allah ya muku rahama kuka tuba aw ta'khiril azabi ko Allah ya jinkirin saukar muku da azaba la kuntum min al khasirin da kun zan daga cikin tababu ai al halikina halakaku Allah ka shirye da mu wa laqad alimtum alladhina i'tadaw minkum fi sabti wa laqad wa wawul qasam ai lamul qasami ko la din ne ta qasam kamar ka ce wallahi to Allah ya kuma kawo kad harfu taqiqi wala kad alimtum allazina atadaw hakika kun san wa'anda suka yi shishigi suka itida'i suka ketare haddi ai tajawazul hadda minkum daga cikin ku ku yahudu fi sabti akan sha'ani rana ta ainihin alkhamis bisai samaki ta hanyar ainihin wato wato farautar kifi wa kad nahaynahum anhu Allah ya hana su yin su ranan asabar yahudu kenan wa hum ahlu aila sunan garin su kenan mutanen aila wa hiya ballatun inda khalij wato wani gari ne a bakin gabar teku khalijul farsi khaliju aqabati kila fi zamani dauda alaihi salam an ce wa'annan sun kasance a zamanin annabin Allah Dawud alaihi salam wa qila lam yathbut shay'un sarihun an al-makan wala zaman wasu kuma suka ce ba wani abu ko bayyananne da ya tabbata dangane da gurin da wa'annan suka rayu ko zamanin su Allah ya ce fa kunna lahum kunu qiradatan khasi'in Allah ya ce sai muka ce ku zan ainihin birrai wayanda suke hasararru tababu mubu'idina wayanda Allah ne santar da su daga rahama fakanu ha sai ga su sun zama birrai wa halaku ba da salasati ayyami suka halaka Allah ya kashe su bayan sun yi kwana uku suna birrai zakara ba'dul mufassirin wasu masu tafsiri sun ambaci kal'i iji a shafi'i fi tafsiri kamar wani malami da yake cewa al'iji a tafsirinsa ba shafi ne jami'ul bayani fi ta'wili ayul qur'an sunan tafsirin kenan mujalladi na farko shafi 666 wa zuhaili fi tafsirihi imam zuhaili ma ya ambata a tafsirinsa tafsirul munir fil aqidati wash shari'ati wal manhaj mun taba karanta wannan tafsirin a nan kamar shekara sha tara da ta wuce ko tafsiri na malam zuhaili sunansa tafsirin munir yana magana akan al'aqida wa shari'a wal manhaj shi ma a mujalladi na ɗaya shafi 180 biduni isnadin babu wani madogara wallahu alamu allah shi an mafi sani فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها أي فجعلناها أي تلك العقوبة wannan uqubar da aka yi musu Allah ce sai muka sanya ta nakalan ai ibratan li ghairi wato abar izna abar lura ga wanin su mani'atan min irtikabi mithli ma amilu wanda abin izna ne da zai hana su aikata irin abin da suka aikata lima bayna yadayha wa ma khalfaha ga wanda suka wuce gabanin su da masu zuwa a baya ainil ummi allati fi zamaniha ga al'ummatan da ke zamanin su wa ba'da da banta wa mau'izatan lil muttaqin Allah ce muka sanya wannan ya zan wa'azi ga masu takawa masu tsoron Allah wa khussu bi dhikri an keɓance su da ambato su al-muttaqin li'annahum muntafi'una biha domin su ne masu amfana da ita bi khilafi ghairihim sabanin waninsu na'am ci gaba
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون na'am to kun ga wannan shine inda wannan sura ta samu suna suratul baqara za mu ji dalili Allah ya ce wa in qala Musa li qaumihi ya Muhammad ka tunatar da mutanenka ka ambata musu yayin da annabi Musa ya ce wa mutanensa a yau ce wa qad qutila lahum qatilun la yudra qatiluhu an kashe musu wani mutum an yi kisan kai gagawa ba a san wanda ya jinaya ba ba a san wanda ya kace ta ba wa sa'aluhu an yad'u Allah an yubayyana lahum sai suka zo wajen annabin su annabi Musa alaihi salam kafa in ta baci mutumin kirki ake nema a sai amana addu'a yasa za ku ji ana aikawa masallatai a ce ayi addu'a yaro ya bata a'a wani da wani abun sa na alheri kudi yake so in ya zamu ko zuwa gunku ba zai ba Allah ya kiyaye a yi addu'a shi ya samu ya waske to shi ne Allah maɗaukaki ya gwada mana a nan cewa sun zo sun tambayi annabi Musa ya roƙi Allah ya bayyana musu waye ya wannan aika-aika ya kashe musu dan uwa ba da ahu annabi Musa sai roƙi Allah to bayan ya yi addu'a sai Allah ya umarce su da wani abu shi ne yake gaya musu inna Allah ya amurkum an tasbahu baƙara lalle Allah yana umartar ku da ku yanka saniya kaga saniya ko general noun ne duk saniyar da ka yanka ka ku fita karkace bakoloji ba saniya ba ce yauwa tun kasu nan dai masana shanu sun san akwai aji daban-daban ko yauwa akwai dan bana bakwai ma akwai maraki duk saniya ne wahidatun min albakar kawai ku yanka saniya daya wal muradu bi bakara mubhima abin da ake nufi da saniyan nan a rufe take ba ce ka bude ba saniya kawai ba ce babba ko mai kiba ko mai kala kaza sai suka ki suka ce sai an yi bayani kama huwa zahirin siyaki tamfar yadda yazo a zahirin wannan siyaki na ayar qur'ani fa kanu yakhrujuna min al-uhdati bi zafi ayyati bakara za su fita daga wannan alkawari in suka yanka kowace irin saniya kama fil hadisi kamar yadda yazo a hadisi wa wana da zalika bima akhrajahu ad-dabari wannan ya gangaro cikin abin da imamu dabari ya fitar cikin tafsirinsa والبيهقي في سننه الكبرى ده امام البيهقي cikin sunan al-kubra min hadith ibn abbas ko hadisin abdullahi dan abbas haka ne akhrajahu ne shine nan ha ina yake ibn abbas radiyallahu anhu wai magana didda ta zo tana da dalili ma yake so ya gwada mana za su fita daga wannan idan suka yanka kowace irin saniya لكن ترتب على تعنتهم نسخ الحكم الأول بالثاني والثاني بالثالث تسديدا عليه سيدي abin da ya biyo baya saboda sun yi tambaya ta ta'annuti sai aka shafe hukuncin farko da wani hukunci da ya zo na biyu aka sake shafe hukunci na biyu da hukunci na uku tasdidan alaihim don a tsananta musu lakin la ala wajahi irtifa'i hukumul mutlaq lil kulliya ba wai an yi haka ba dan ana nufin an dauke hukuncin baki da bal ala dariqati taqyidihi wa tafsisi an yi ne ta hanyar kayyade shi wato amar da baibayi ko a keɓance shi shay'an fa shay'an wani abu bayan wani wa zikirul qissatu wannan ambaton kissar da za a yi ta wannan saniya li tambihi auladi dan a fadakar da 'ya'yansu ne Allah yattabi'u dariqa abaihim kada su bi hanya ta iyayensu fima yushaddadu ala anfusihim cikin abin da za su tsananta wa kanunsu su tsananta wa kansu alhukuma hukunci bi sababi ta'annutihim ma'ar rasul ta dalilin yin ta'annuti a manzon Allah da yake ku yanka saniya zai kace qalu atattakhiduna huzwa yanzu annabi Musa za ka yi mana izgili ne ka ji ba su suka zo suka ce ayi addu'a an yi addu'a an karba an ce ga abin da za a yi ai mahzu'an bina kana mana izgili ne haifu tujibana bi misli zalika yadda kake amsa mana da irin wannan magana qala a'udhu billahi yace ni ka ina neman tsari da Allah ai amtani billahi min aku min an akuna min al-jahilin ina neman Allah ya tsare ni kan na zan daga cikin jahilai almustahzi'in duk masu izgili jahilai ne falamma alimu annahu asmun yayin da suka san tofa ya yayi azama da gaske ke yi an lalle sai an yanka saniya sai suka koma kuma qalu du lana rabbaka yubayyin lana ma hiya to ka sake roƙonsa ya bayyana mana wacce ce saniya ka gani ko yanzu kun ga za a rusa wancan na farko da wannan ai ma sinnuha ya shekara nawa kala musa innahu sai annabi musa ce lalle shi allah ya kulu innaha baqaratun la faridun ya ce sani ya ce ba tsohuwa ba ita ce faridun ai musinnatun jiddan tsohuwa tukub tsohuwa tukum shine fariba da haifu la talidu wadda ta daina aihuwa to ba irin ta ba wala bikrun kuma ba budurwa ba sagiratun bal hiya awanun baina zalika a'a ita dai tana tsakanin wannan fi sinniha a wajen shekarunta al-mazkuru min as-sinina faf'alu ma tu'maruna bihi min zabaiha dan haka ku fa aikata abin da aka umarce ku da shi na yanka wannan saniya din to ya aka yi
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إن بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الهرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون نعم الله ملوكك ya bayyana mana sai suka sake tambayar annabi Musa qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha suka ce annabi Musa ka roka mana ubangijinka ya bayyana mana meye launin launi shine Hausa kala sati adaptation ne satowa aka launi shine adopting da aka yi daga larabci mai kyau in ka ce launi kana nufin kala suka ce roƙa mana ubangiji ya bayyana mana launinta kala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u kace ai ubangiji ya ce wannan sani ya ce mai olen kala ole kalar wannan littafi ya kamata ruwan dorawa faqi'ul launuha ai shadidus sufra mai tsananin ole tasurrun nazirina duk wanda ya ganta sai ta faranta mar ciki dan tsananin kyanta ai ilaiha bi husniha saboda kyanta ayyata tu'jibuhum ko za ta ba su al'ajabi ba an gama ba qalu du lana rabbaka yubayyin lana ma hiya yace to ka roƙa mana ubangijinka ya bayyana mana yaya take asa'imatun aw am amila sa'ima ita ce wadda ake kikanta ta tafi kiwo ai akwai shanun kiwo ko ko kuma amila ko wacce take aiki ne tana noma ko tana jan ruwa shine amila innal bakara suka ce lalle mu wannan jinsi na saniya almanquta biha bima zukira wanda aka sifanta ta da abin da aka ambata nan tashabaha alaina ta rikitar da mu ta rikite mu su suka rikitar da kansu li kasaratihi saboda yawan sa balan nahtadi ila almaqsudati ba za mu gane wacce ake nufi ba wa inna in sha Allah la mutaduna lalle mu in har Allah ya so wallahi za mu shirya mu gano ta ay la mutaduna ilaiha wa fil hadith law lam yastasilu lama bayyinat lahum al akhir al abad in ba dan sun yi istisna'i ba sun ce in sha Allah da har abada sun dinga tambaya ana ce musu kaza ku tambaya a ce kaza ku tambaya a ce har wadan saniya sai an yi kasa a dabbobi ma akwai wada ko? na'am lamba ta ɗaya ne a kare da ɗabari imamu ɗabari ya fitar da wannan magana a ainihin hadisi na 1246 da imamu bai haƙi a sunanin kubra hadisi na 12248 wanzur az-zura ka duba ta tafsirin durar mansur mujalladi na farko shafi 138 na'am ina ne qala innahu yaqulu innaha baqaratun la balulun sai ce lalle ubangiji ya ce ita fasali ya ce la balulun ai ba wacce aka horar da ita ba ai gaira muzallala ko ba wacce aka ainihin horar da ita ba bil amali da aiki bane فهي لا تثير الأرض باتا نوما قصا أي تقلبها للزراعة باتا نوما دم أي شوكا والجملة صفة ضلول داخل في النفي أي لا تعمل في هراسة الأرض باتا أيكي وجن نوما قصا ولا تسقي الحرث كما باء بروا ديتا باتا باي لشوكا أي الأرض للزراعة musallamatun min al'uyubi kuma ta kubuta daga kowane aibi ba ta da aibu wa asarin amal ta kubuta daga kowane irin alama na aiki ba ta aiki lasiya ta fiha ai la launa ba ta da wani launi na daban akar fiha gaira launu hal asfarul fati'u in banda launin ta wadda yake ole wadda yake qalu al'ana ji'ta bil haqq suka ce yanzu ka zo da zance na gaskiya kaga mafhumin magana mukhalaf zai ce ashe da kaman ƙarya yake gaya musu ko qalu ana jita bil haqq suka ce yanzu ne ka zo da gaskiya na dakta bil bayani tammi kai furci da bayani cikakke fadalabuha suka fita neman ta aka bazama wajaduha inda al-fata al-barri bi ummihi suka same ta a wajen wani saurayi mai biyayya ga mahaifiyarsa fashtarauha bi mil'i miskaha bi fatil mim maskaha kenan ay dilda suka saye ta ka san nawa ne kudin kudin shine a fede ta fatar wannan kirgin a cika musu ita da dinare ka san kwanin tsada ko zahaban a cika marfatar da dinare dole sai sun saya suka ba shi kudin sa fa zaba huwa suka yanta wa ma kanu wa ma kadu yaf'alun ba su kusa su aikata ba dan mi liga la ifamaniha saboda tsadar kudin ta wa fil hadisi law zabahu ayya baqaratin kana la'adin atkum da kowace irin saniya suka yanka tun da fari da ta isar musu walakin shaddadu ala anfusihim fa shaddada Allahu alaihim su dai sun tsananta wa kanunsu ne sai Allah ya tsananta musu Allah ka raba mu da neman tsanani na'am
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون na'am to kun ga nan shine asalin kan kissa inda muka faro malaman tafsiri suna cewa al-i'tiraf Allah madaukaki yace wa in qataltum nafsan ku tuna lokacin da kuka yi kisan kai fadara'atun fiha sai kowa yana tunkuɗe laifin a kansa kowa bai yadda shi ba ai fi idgamu ta'i fil asali fi jami ai takasamtum wa tadafa'tum kuka yi husuma kowa ya ture wa kansa laifi wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah ko sai shine mai fitar da zai bayyana abin da kuke boyewa min amriha na al'amarin wannan kisa wa hadha i'tirabun ka gani ko wannan i'tirabi ne ai ajmlatu mutaribatun bainal ma'dufi wannan kissar i'tirabi ne tsakanin abin da aka yi wa dafi adafi وهو فقل نضربوه ببعضها فقل نضربوه sai muka ce ku a bigi wannan mamacin da sashin jikin wannan saniyar da aka saya itirazi ne na ayata 73 wal ma'dufu alai huwa fa zabahuha ayar karshe da muka aje ko kafin a ja wannan bakin suka yanka ta ayata 71 wa huwa awwalul qissa وإنما أخرجه ليوصل كبائها بني إسرائيل بعضها ببعض يا فتد wannan ne dan ya sadar da miyagun aikin banu Isra'ila sashi da sashi Allah ce fa qul nadribuhu bi ba'dha sai muka ce ku bigi mamacin nan da sashin wannan wato saniya din ai idrabu alqatila bi juz'in minha wanda aka aka kashe shi a doki gawan da wani abu na naman wannan sanin fadriba bi juz'in minha aka doke shi da wani yankin namanta kila bi lisaniha wasu ka ce harshen aka doka ma au ajabi zanabiha fahayya ko aka buga masa karan ainihin jelarta sai ya tashi da rai ajabu zanabi huwa azamun wato kashi ne kalkardalati min ususin akhir silsilatin zahari wannan kashin bayan mai kama da sarka din ne shine kal silsila huwa muktasun bil isani ala sahih wannan abu ne da yake banci mutum da zance mafi inganci wala yujadu fil haywan ba a samun sa a jikin dabba wa qala qatalani fulanun wa fulanun libani ammihi kaji yace da wane da wane su suka kashe ni kuma ƴaƴan babbansa ne ko wan babansa ko kanin babansa kaji bahaushe sarkin azanci yace makashinka a gindinka yake wanda bai san ka ba ba ruwansa da kai ko hasada ne wanda ya san ka shi ne maka wanda bai san ka ba ina ruwanka wa mata sai koma ya mutu fa hurimal miras kaga da magada ne to tunda su suka kashe shi ai ba su cin gadansa yana daga cikin mawani'ul irsi wato gado akwai abin da yake hana cin gado daga ciki akwai mutum ya kashe wadda zai gada mutum ya kar wadda zai gada in an gane shi ya kashe shi ko kwandala ba za a bashi ba kuma sai an mar hukunci sai ya biya diya in am in yauran uwa sun yafe ma in ba a yafe ba shi ma a kashe shi yana daga cikin mawani ul'irfi abubuwan da ke hana cin gado wa kutila kaji shi ma aka kashe su kala ta'ala sai Allah ce kazalika kamar yadda kuka ga wannan rayuwar rayar da mamaci da aka yi yuhi illahul mauta haka Allah zai rayar da matattu wa yurikum ayatihi kuma ya nuna muku ayoyinsa dalaila qudratihi dalilai da suke nuni akan ikonsa la'allakum ta'qilun saboda ku gane ai ta tadabbaruna fa ta'lamuna anna al-qadira ala ihya'i nafsin wahida ba da mautiya sai ku gane wanda yake da iko bisa rayar da rai daya bayan ta mutu qadirun ala ihya'in nufusi kaseera yana da ikon tayar da rayuka masu yawa fa tu'minuna bi irsali rasulin min al-ummiyyin al-arabi sai ku ba da gaskiya da aiko annabi ko manzo daga cikin ummiyai wala wa'anda ba sa rubutu da karatu larabawa sai ku imani na'am
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجارة أو أشد قسوة وإن من الهجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون لعل ملكيتك بالتوا ثم كسر قلوبكم أيها اليهود يا ku yahudawa sai zukatanku suka bushe suka kaikashe ay salubat an qubulil haqqi ta zama tsan dauri tai tauri ba ta karban gaskiya min ba da zalikal mazkur bayan wa'annan abubuwa da aka ambata min akhbarikumul madiya na labaranku da suka shuɗe allati la yumkinu li adin an ya'rifaha illa bi wahayin min Allah labarin su da ba zai yi wani ya sani ba sai inda wahayi daga wajen Allah mimma yadullu ala anni rasulullahi ilaikum wa ila jami'in nasi abin da yake nuni cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne zuwa gare su baki da da ma dukkan mutane tamfar yadda dai Allah madaukaki yace wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira walakin akthara an-nasi la ya'lamuna surati saba'i aya ta 28 Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi ba mu aiko ka ba face ga baki ɗaya ga mutane in dai kai mutum ne kana raye a duniya daga radda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da saƙon alkur'ani to Allah ya aiko shi zuwa gare ka zuwan annabi Muhammadu ya shafe kowane irin addini in ba musulunci ba da haka Allah ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi ba mu aiko ka ba sai ka ba daya ga ainihin mutane bashiran alhali kana mai yin albishir ga duk wanda ya imani cewa zai shiga aljanna wa naziran kana mai gargadi ga duk wanda ya saba to wuta ce gidansa walakin aktsaran nasi la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su san haka ba fahiya zuciyar ta zama ai qulubukum kal hijara wajen tauri kamar dutse tilkis tilkaswati ko au ashaddu kaswa kuma bushewar zuciyar bai hude ta fita dutse وإن من الهجارة لما يتفجر منه الأنهار دونك قال يدوثي يلا دتوشي إن كان ياوان دنيا سيكا دوثي يا كيشي ruwa yana fitowa ta ciki tsoron Allah ne shi ne keta dutse ruwa ya hudo ta ciki kamar da ka jejin yankari wani wa inna min halama ya shakkaku akwai ma dutse wancan lama ya ta fajaru min anhar daga cikin dutse za ka ga korama ta ruwa kogi akwai kuma dutsen zai ya kece fa ya kharuju min hulma sai ruwa ya dinga fitowa daga ciki wa inna minha lama yahbidu min khashyatillah akwai dutsen da yake fadowa daga sama ya gangaro kasa dan tsoron Allah ayyanzu min uluwin ila asfal ya gangaro ya fado daga sama zuwa ƙasa me yasa su yin haka duwatsu min kashiyatin lahi dan ɗaya tsoron Allah wa qulubukum la ta'tasiru alhali zukatan yahudu ba sa tasiri ba ta tasirantuwa da wa'azi wala talinu ba ta laushi wala takhsha ba ta tsoron Allah wa mallahu bigafilin amma ta'malun Allah bai zarrabka lalle ba ga barin abin da kuke aikatawa wa inna ma yu'akhirukum li waqtikum kawai yana muku jinkiri ne zuwa yaushe zuwa lokacin wa fi qira'atin bi tahtaniyya a wata qira'a ya karanta da ya ne maimakon ta'malun wa mallahu bigafilin amma ta'malun sai ce amma ya'maluna وفيه التفات عن الكتاب إن أنكر انتدها أن يوي ويما كنا حتى يجازيهم بها في الآخرة حرسي الله يا موسى ساكيا دعيتا أرانا اللاهرة الله كمان ساكمكو من صوتي وبعد أن دعا اليهود إلى الإسلام bayan Allah madaukaki ya kira Yahudawa zuwa musulunci wa zakkarahum bi kulli ma fihi tal'ibun li qulubihim ya tunatar da su ga duk abu wanda zai tausasa zukatansu li yu'minu dan su imani fa abau suka ki iltafata siyaqu ila almu'minina sai siyaqi ya kuma waiwaya wajen mu'minai mubayyana yana musu bayani anna yahuda lan yu'minu bima jaa bihi muhammadun sallallahu alaihi yahudu fa ba za su taɓa yin imani da saƙon da annabi muhammad ya zo da shi ba an gane to shine Allah ya nuna musu cewa ba su yin imani din to akan nan in Allah ya kai mu sati na gaba za mu dora wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين